الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun risala muna cikin babin aure da abin da adda alaka da aure muna cikin bayanin hukunci-hukuncin saki to yau za a tashi bayani game da hul'i ya ce wal hul'u ɗalƙatun laraji a tafiya hul'i saki ne wanda babu kome gare shi in mutum yawa mata ya yi hul'i da matarsa wannan matsayin saki ne wanda kuma bai iya cewa na dawo da ke ba shi ne raja'a mun yi hukuncin kome wacce ce ake wa kome matar da an ka saki-saki na raja'i saki ɗaya ko biyu ya an sake ta saki na uku to wannan babu kome kuma sai ta aure wani miji aure ingantacce kuma ya sadu da ita to sai ya ce hul'i saki ne wanda babu kome gare shi mana in ka yi hul'i da matakka to ba za ka ce na dawo da ke ba eh inda kun huce ta huce tunda dama hul'i bangaren mata yake tasowa to in ta huce sai ka sake mayar mata da abin da ka karba a sake daura aure sai ta dawo kuma da an kace saki ne wanda babu kome ba shi ka nuna kun ba ta koma halatta gare ka sai ta auri wani miji ba a tana halatta amma sai an daura wani aure to menene hul'i daga kalmar khala'a an ka samu alhul'u khala'a ya sance khala'a ya khala'u khul'an kaga kalmar khul'i sai ta zama masdari na kalmar khala'a sancewa kana zaune tare da mace babu laifin zanne babu na tsaye na gefen ka kai miji sai ta ji dai ba ta son ka ta gaji da kai kila ko ta ga wani wanda ya fi ka ko dai wani dalili da yana ta best non to ha sai ta ce ba ta son ka to yanzu ta ce ba ta son ka ba laifinka ba ne in kai adda laifi sai a neme ka sake ta to yanzu ba laifinka ba ne ita ɗai ka san zukata ga hannun Allah suke yau kana son abu gobe ya canza zuciyarka ka ji baka so nai yau baka son abu gobe Allah ya canza zuciyarka ka ji kana so nai to kaga tunda an kai aure ai ba tilasta mata kai ba kuma ta gane ka ta ji tana son ka to amma yanzu dai kuma ka hita daga ranta wani taka hasashe to shari'a bata tilasta mata ta ci gaba da zama da mutumin da bata so ba haka kai ma shari'a bata tilasta maka saki matakka ga banza ba bayan kuɗi ka kashe ka auro ta in tattahe kuɗi za ka sake kashewa ka auro wata to yanzu ina mafita sai shari'a ta bada mafita sai ta biya ka abinda ta san za ta auro ma wata mata sai ta tafi ita ko kaga shari'a bata kuntata mata ba kai ma shari'a bata kuntata ma bata baka abinda zaka to kai ko kakka ce a'a walla kai baka son kulli ita dai kaka so a'a in dai tace ba ta son ka ta baka abin da zaka aure ta tafi kai ko tai ka aure wata gari da yawa mai baya cin kansa shikenan kaga shari'a mai yalwa ba a kuntata ma kowa ba to wannan shine kulli abinda mata za ta ba miji domin ta son kanta da gare shi wannan ya giya da yake daure da ita to ta walwale ta sance ta shine kulli yanzu mun fahimci kul'i asalin kul'i zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wata mata ta iskan manzon Allah ta ce manzon Allah ba ni son kafirci bayan musulunci ya ce bi an ma'ana ta ce mijina wallahi ya fi kowa zama gajere in ya gito da ga mutane ya fi kowa zama gajere sannan ya fi kowa baki sannan fuskan nan ta shiga ta nan daiwa da kasan an dami kunu to tambaya shin san ta aure bata ga fuskar ba bata san gajere na ba sannan kaga canji ɗaya na na zuciya muqallabil qulubi ya canza zuciyar ta ita dai yanzu bai daye mata tace in ya taso min jin nika kamar in tofa majina ga fuska ta saboda takaici sai to dama sanda an kai sadaki gona ta yabba ta matsayin sadaki sai annabi ya ce a turar dina alayya hadiqatahu zaki mayar mai da gona ta tace eh yace to mai da mai goyon kai ko karbi gonar ka sake ta to shi a hul'i na farkon da an ka fara yi na musulunci kaga ashe asalin hul'i sadaki mace ta mai dan miji sadakin ta da ya aura in ya so ta tahiyarta to lokacin nan ba a kashe komi wurin aure illa sadaki yanzu zamaninmu in kana bi dan mace aure sadaki kawai zaka biya akwai protocol zai yawa to yan an ka zo hul'i yanzu duk waɗannan abubuwan za a haɗa da su sannan yanzu ka aure mace shekara 20 da sun kauce kuna tare bana za a yin hul'i sadakin da ka biya shekara 20 yanzu yana auro ma wata ashe ba za a yi la'akari cewa wai ta biya ka sadakin na wannan exact amount din da ka bata ba makasudi ta baka abin da zai yi ma aure don haka yanzu sai a lisafa yanzu in ka ga yarinya da mataki na farko za ka aika wurin ubanta ka nemi izini ka zo ka gane ta ko in ka zo ganin ta in kun yi wannan magana shi aka ce ma jin kira ko fiɗa ba da larabci neman aure ka zo kun ka gane ta kun ka yi magana ta gane ka ka gane ta don Allah in za ka tashi kana barin ta haka nan sai ka samu wani abu ka baya da wani ƙanin uba nan da wata ƙauna uba da wata gongo da wata inna duk sai ka ɗan samu ka ɗan hinhinta musu in ba haka ba a ce wala ɗan ƙwaya ne sai ba a baka duk sai ka hinhinta musu to wannan hince hincin da za a yi duk za a kimanta shi sannan baya nai ku 'yan gargajiya kuna a yasi i love da yake ba shari'a ba ce ko to duk dai abin da babu makawa sai an yi shiga aure to za a haɗa shi sai a sa abin da za ta baka to yanzu irin ka misali miliyan guda na yama aure ko dubu ɗari biyar na yama aure ta ce ka yi mata huli sai ka ce ta kawo miliyan uku to kaga cuta ta shiga wannan shi bai halatta ba ka dai ji tsoron Allah abin da ka san yana yama aure shi za ka amsa gare ta wannan ko da ya yi abin da ka kashe can sadda za ka auren ta wannan baka zalunce ta ba shari'a ta yadda sannan in kun yi shekara ɗari tare in kuna haihi masallacin idi in dai ita ce ba ta son ka to ya halatta a yi hul'i ta biya ka ta tayyarta muna tare ka a ce bayan kun yi shekaru ga ɗaya nan kuma ka ce ka amshi wani abu gare ta babu komi lahinta na to wannan shine hul'i to matsayin hul'i ga shari'a yace dalqatun saki ne larji a tafiya wanda babu komai cikin shi shi in mutum ya yi hul'i ta baka kacce mata ta kawo dubu ɗari biyar ta kawo dubu ɗari biyar ta baka ka amsa shin wannan hul'in ya kashe aure ko ko sai ka buɗe baki ka ce na sake ki ga abin da ya zo ga hadisin faɗi mata bintu kaisin ita wagga da ta yi hul'i da mijinta kamar yadda bukari da annabi ya ce karɓi gonarka ka sake ta don kaga ashe kenan bayan ka amshi sai ka ce to na sake ki saɓanin la'ani shekaran jiya shi la'ani da an yi shi ba sai ka ce na sake ki ba da an yi la'ani aure ya lalace to kun ji matsayin hul'i ko don a gobe kakku ji wani ustazu an ba shi kuɗi hukama ce gomi ya ci haram bai ci haram ba ya ci halat inda ɗaya ka zama haram sai in ya amshi fiye da abin da ke yi mai aure kowa ya sani ya kuntata mata ya zalunce to nan ɗai amma da in ya amshi abin da ka yi mai aure to bai ci haram ba to to ina yake zamanin khalifancin sayyidina Uthman Imam al-Bukhari ya kawo shi duka cikin kitabun nikahi babin hul'i ya kawo shi wata mace tacce mamijinta yayi mata hul'i akan duk abin da za ta bashi duk abin ta mallaka yace ya yadda ta game dukiyarta duka ta bashi sai ƴan uwanta sun haga ya zalunce sun fita in sayyidina Uthman an kai kara an ka kere shi an ka kere ta ya kun kai ga ta nan cewa ta yi in yi mata hul'i akan duk abin da ta mallaka Usman ya ce haka kicce ya ce haka nan na ce sai usman ya ce ka amshi duk abin ta mallaka yan banda tsorayenta tsorayenta ɗaya za ka ban mata ga shi ba zalunci ba ne ina fatar kun fahimta ya ce wa illa mai son mai ɗalaƙan ko da bai ambaci saki ba hul'i kenan saki na kuma saki wanda babu komai to in ka an yi hul'i ba aure ya mutu ba ka sake ta aure ya mutu to tana cikin idda baka da damar cewa na mai sheki baka da wannan dama shine ma'anar la raj'ata fiha babu komai sabanin sauran saki na raja'i kaga kahin idda ta kare kana da dama kace na mai sheki to nan yace hul'i matsayin saki yake wa illa musammi dalakan koda bai ambaci saki ba amma dai ga hadisin hul'i annabi yace karbi gonarka ka sake ta don haka abin da yafi inganci bayan ya karbi kuɗin ya kidan ya sun cika sai ya ce to na sake ki muna tare idza adathu shay'an in ta bashi wani abu fa khala'aha bihi ya sance ta saboda shi min nafsi daga kansa in ta bashi wani abu wanda ya sance wannan ya giya da take ɗaure da shi yanzu ta zan on her own to shi ne hul'i wa man ƙalili zaujatihi to yanzu zai yi magana game da wasu kalmomi na haɗa muku tun farko saki ya kasu kashi biyu akwai ɗalaƙus sare sannan akwai ɗalaƙul kinaya akwai saki wanda asarihi kalmar saki sarihi bai karara take ba ta da wata ma'ana illa saki kamar ka ce matarka na sake ki tana da wani tawili in dai ba riƙe hake da hannunta ko zaninta ko wani abu ba ta ce don Allah ka saka min zani ka ce na saki faɗa na hukai ka ce na sake ki bai da wani tawili saki ya ka nufi to dalaqus sarihi kenan saki wanda a karara bai da wani ambiguity bai da bukatar tawili bai da bai da wata shubha sannan akwai alkinaya kinaya su ku wasu lafuzza da aka amfani da su in ka faɗe su da nuhin saki saki ya abku amma in ka faɗe su ba da nuhin saki ba saki bai abku ba to waɗannan kinaya in mutum ya yi su ga mata ta sai an zo an tambaye me yake nufi ba haka ɗaya za a zartar mai hukuncin saki ba a sai an tambaye me yake in yace saki yake nufi shikenan saki ya abku in yace a tsoro na ya kabata shikenan saki bai abku ba to yanzu zai kawowa wasu da cikin lafizan da ake kinaya ta saki da su kama akwai matar da annabi ya aure ta an ka ce tsahin mata sun ka shirya mata yan annabi ya shigo ki ce a'udhu billahi minka annabi na shigo sai ta ce a'udhu billahi minka sai annabi ya ce laqad ustibi ma'adin alhiqi bi ahliki ke ko nemi tsari da wanda ake neman tsari da shi igida alhiki da ahliki ki ta inda inda dangin ki koma gida kaga cewa yi gida annabi ya faɗi shi matsayin saki shi ya zan saki gare ta don haka in kace ma matar ka yi gida kaga ba sarihi bane kinaya ce sai an tambaye ka me kaka ne in kace saki haka ne shikenan saki guda abu in kace a'a sha ma kai ta yi kace ta yi gida to ba saki a ni ba ni ba saki mata ta shikenan saki bai abu ko ba to kinaya kenan muna tare kamar ta hita ko da ta dawo kasa kwaɗo da makulli ka rufe ɗaki me haka nuhi sai a tambaye ka me haka nuhi ha to yana barin ɗaki na suke ɓarayi su to su yi min sata saki haka a ni ban saki mata in ko kacce saki haka nuhi to wannan ruhin ɗaki yana zama matsayin saki kun fahimta ta in ka ce bakin aurenki in ke hita da gidan ga bakin aurenki sai ta hita tun da ka san 'yan kakabuna ba su jin magana sai ta hita me ka nuhi da bakin aurenki tsoro na nika bata kuma da yake kangarar rata ba ta ji tsoron ba to kana nihin saki a ni ba saki ne ni ba tsoro ɗaya ne shi kenan saki bai abu ba in kuma ka ce saki haka ne to ga mafi ingancin zance ga wanda su ibnu taymiya sun karanta saki guda amma ga mazhaban malikiya in ka ce bakin aurenki to saki uku na sai ka tabi da wata to Allah ya shirya da mu to shine yanzu zai kawo wasu da cikin lafuzzan da ake kinaya ta saki da su to yace wa man qalil zawjati wanda yace mata ta anti daliqan albattata na sake ki saki batti me batti batta yanke batta ba ma'ana kada saki kenan wanda yayyanke ya gwanduka ya guda uku shine batti na sake ki saki ake an sake ki saki batti fahiya thalathu mai risala yace saki uku ne in kai amfani da kalmar saki batti na sake ki saki batti ga mazhabar malikiya saki uku ne amma ibnu taymiya yace duk duniya babu wani lafazi na saki da ke ƙetare saki guda duk lafazin da kai amfani da shi hukuncin saki guda ya kai amma ga mazhabar malikiya akwai lafazan da matsayin saki uku ne to kalmar batti tana ciki wanda ya ce mamata ta yi an ta ɗalikun albatta ta an sake ki saki batti fahiyya talatin saki uku ne da khala biha ya sadu da ita am lam yadkhul ko bai sadu da ita ba ta saku saki uku wa in qala in yace mata bariyatun ke barrantatta kike an barranta da ke me barranta an eh an barranta da gare ki ba ruwan kowa da ke au khaliyatun ko wafin tatta kike an wofinta daga gare ki kowa ya hita batunki au haramun ko ko anti alayya haramun ke zan haram gare ni au habluki ala garibki ko ko yace yaggiya kina ga wayanki ya giya aurenki ba miji an rike da ita ba yana iya saki sadda ya ga dama to yanzu ya maidan mata ya giya aurenta ga wayanta to fahiya salatun duk waɗannan kalmomin ga mazhab malikiya duk saki uku ne fillati da khalbiya ga wanda ya sadu da ita duk saki uku na kaga kowacce su ba ƙarar yace na sake yake ba to duk waɗannan ana ɗaukar su matsayin kinaya lafuzza na saki na kinaya to amma kuma waɗannan duka da bariyatun da khaliyatun da anti alayya haramun da habluki ala garibiki duka ga mazhabar malikiya saki uku ne ga wanda ya sadu da ita wayunawa ana neman niyyarsa fillati lam yadkhul biha ga wanda bai sadu da ita ba amma in ya faɗi waɗannan lafuzza ga matar da ɗaura mai aure ɗaya an kai tana gidansu bata tare bai sadu da ita ba sai an ce to me ka nufi amma wanda ya sadu da ita ba wata niyya ta da ake nema da ya faɗe ta saki uku ne muna tare wal mudallaqatu matan da anka saki qablal bina'i qablal bina'i gabanin tarewa bina'i shine tarewa tana gidansu an daura aure sai a dauko amarya a kawo ɗakin ta shine bina'i tarewa dukhuli kuma eh shine saduwa to duk matan da anka saki ba an daura ma aure da ita gabanin ta tare sai ka aika mata ko ka buga mata aka ce na sake ki to laha nisfu sadaki rabin sadaki ya tabbatar mata ba ka bata mata suna ba an daura mata aure a abada ba a bar ci a taba daura mata aure da wani to ta ci rabin sadaki don haka sadakin nan da an kasa dubu hamsin to yanzu dubu ashirin da biyar za ka aika mata in baka bai ba in ma ka bai to ta ɗauki ashirin da biyar ta aiko ma cikakka dubu ashirin da biyar ta ci rabin sadaki saboda ka bata mata suna to amma in ta tare an sadu da ita fa shikenan ta ci sadakinta duka ita mace sadda duk an ka sadu da ita ko da saduwa guda ne to ta ci sadakinta ina fatar kun fahimta to illa anta illa anta afwa illa anta afwa anhu sai in ta yi afuwa gare ta yafe mai hiya ita in ka na tsayiban in ta zan bazawara ce ta san ciwon kanta kuma shiryayya wa in ka na bikiran in ko ta zan budurwa ce karamar yarinya fa zalika wannan yafewa kenan ila abiha yana ga ubanta haƙƙin ubanta ne waliyinta shi zai cewa ya yafi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yace wa in dallaqatumuhunna min qabla an tamassuhunna wa qad faraltum lahunna faridatan fa nisfu ma faraltum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikahi wa in dallaqtumuhunna in kun sake su su mata min qabla an tamassuhunna gabanin ku sadu da su an daura ma aure da ita ba ku sadu ba sai ka ce ka sake ta to wa qad faraltum lahunna faridakum kuma kun yanka musu sadaki to fa nisu ma faraltum to rabin abin da kun ka yanka kun ka farlanta musu su yi annasu in dubu hamsin ne yanzu ta ci dubu ashirin da biyar fannin ma fa illa an yi afuna sai in sun yahe mawa daga tare da ciyarka da Allah minika da kuɗinka awai afu wallazi bi yadi uqdatun naka ko ko wanda ga hannu ne kullan auren yake waliyin ta kenan in ya zan karama in za ta zan bazawara ce ta san ciwon kanta to tana da mata ce ta yi ko ko in karamar yarinya ce to allazi bi yadi uqdatun naka wanda kullan aure yake ga hannu ne ubanta kenan waliyin ta yace ya yahi to shikenan ina fatar kun fahimta to to yana yake waka zalika sayyidu hakan ga shugaba fi amati ga koyan gatai shi ma ya ya aurar da koyan gatai ga wani an sa sadaki gabanin ta tare sai ya ce ya sake ta to shugaban ita koyan ga yana da dama ya ce to yanzu ba an ce ta ci rabin sadaki ba saboda daura mata aure da an kai to shugaban yana iya cewa ya yahe mai wa man dallaka duk wanda ya yi saki ya saki matarsa fayan bagilau yana kamata gare shi cewa yana kamata shi ya nuna mustahabbi ba wajibi ba yana kamata gare shi an yi mata'a shi jiyar da ita daɗi shi mata ta matu'i matu'uhunna alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan alal alal muhsinina ko muhsinina ko muttaqina alal muhsinina ma dalla to akwai kuma can cikin suratul baqara inda yace mata'an bil ma'ruf haqqan alal muttaqina malla abubakar gumi Allah shi mai rahama cikin raddul lazani yace ce wata aya Allah yace tamattu'i wanda da yawan mutane ba san da shi ba tamattu'i na saki akwai tamattu'i na saki me tamattu'i in ka saki mace ba ka yi disappointing din ka samu ta bakin ciki to ka jeshe ta daɗi jeshe ta daɗin gwargwadon halinka gwargwadon zarahinka in kana da zarahi ka sai mata gida tunda yanzu barin gidanka za ta yi da yadda ta kare ko ka sai mata gida ka sai mata mota ka sai mata duk gwargwadon ikon ka dai in baka da ikon sa duk dai abin da Allah ya hore ma dai Allah musi ya qadaruhu akan mawadaci yayi gwargwadon iko ne wa Allah muqtir qadaruhu shi ma wanda an hakunta ta ma arziki yayi gwargwadon iko ne mata an bil ma'rufi jisuwa dadi da alheri ka dai yi mata wata kyauta wanda zai rage mata sululen bakin cikin sakin da kai mata shine tamattu'i na saki sai malla yace cikin suratul baqara sai Allah yace haqqan alal muttaqina shi wannan tamattu'in da anka ce kowa matan nahun ka saka haƙƙi ne akan masu tsoron Allah wata aya Allah yace haqqan alal muhsinina haƙƙi ne akan masu kyautatawa kaga nan Allah ya kira shi kyautatawa nan ya kira shi takawa sai yace to inda yake alal muttaqina macin da ka zauna da ita kun sadu ƙaddarar rabuwa ta taho kan rabu da ita to haƙƙi ne wajibi akan ka matuƙar kai mai taƙawa ne haƙƙi ne wajibi akan ka kai mata matuƙi amma matar da aure ɗaya an ka ɗaura muku ba ku zauna ba ka sadu da ita ba ka sake ta to wannan mustahabbi ne kai mata tamattu'i haka ya kasa amma malaman malikiya sun ce wanda an ka ɗaura ma aure da ita baka sadu ba ka sake ta ba an ce ta ci rabin sadaki ba to bayan ka bata rabin sadaki wani tamattu'i za ka yi mata kuma haka sun kace sun kace bata da tamattu'i amma dai kyautatawa ce in ka yi dai ka kyauta ina fato to kaga da yawan mutane ba san da shi ba tunda mafi yawan rabuwan ma ba ta girma aka yi ba ba ko tunanin ko mutu ko kashe ta kana iya yi balle kai tunanin kai mata wani abu akwai wata kaddana nan da aka watsawa da wani da ya rabu da mata ta yaro tana nan ga social media kun gane ta to takaddar saki ya ce umar ibrahim ina take biran gani ina iya gano ta takardar saki biran ka to haka ya kamata a yi saki to amma su an ba su bari tun da kullum su sun son a yi yamuci su ganin suka kamar sun isa sun son a yi yamuci sai a rabu babu girma babu arziki yawa ga ta nan takardar saki kun taɓa ganin irin wannan rabuwa mai daraja haka shi mijin ya rubuta mata Allah ya sa marecinki ya kyau mama ibrahim ita matar ta da son ka rabu alhamdulillah kotu ta riga ta tabbatar da rabuwarmu nan gaba kaɗan za su neme ki domin baki takarda ina yi don su can kotu aka rabuwa ina yi miki fata alheri da dace ga rayuwarki ki rufe asirin abin da kika gani zaman da mun kai ayyuban da kika gani gare ni ki rufe asiri ki take faɗi kaga abin da ya rubuta ko sai ta bashi amsa tana cewa ba abin da na gani sai abin kwarai kwantar da hankalinka zaman da mun kai ni ban komi gare ka ba illa abin kwarai da ɗaukaka tare da fahimta da riƙon amana da kyakkyawan manufa da sadaukarwa ka yi hankuri saboda ban cancanta da samun ka ba dama abin da ya kawo garabuwa ba ka fa'a muke ba ban cancanta in zan matar ka ba ni ta nufi darajar ta bai kai ga ta zan mata ta ba shi yasa to kaga mutunta juna kenan amma an karabu duk wani sheri na duniya da wanda ta yi da wanda ba ta yi ba yawo za kai kana faɗi ai kaza ta kai kaza don ta samu miji ita ma duk wani sheri na duniya da wanda kai mahiya waɗanda aka ce mayu da rudun matan da sun ka saka na ka liƙa musu mai ta ai maye na kuma ka san ita matar da kan saki don abin ta faɗi yana da wahala a ƙiyarda ta ce mata ta yi ta ta kowa sani ne ba ta wannan saki na ne abdullahi bin umar ya taɓa sakin mata ta yi bayan ta ƙara idda ya kama biyar sahabbai yan uwa nai wani akwai matar da na saki ga wanda na haganan halinka ni halin mu abba zo ɗaya ba amma ga wani haganan halinka yan Allah zaman ku zai kyau ka zo ka neme ta shi ya yana da dan mata miji kuma ya kuma yanzu ko abokinka ya aure ta ƙeya ta shiga ba hukuma zama wuri guda kaga rashin wayewa addini rashin wayewa addini kenan in ga wayewa addini in ka sake mace ba ka wayewa ta ya aure don me kana son ta to don me da ka sake ta sannan yanzu kai kana son a sake diyarka ta zanna gidanka ba ta yi aure ba ta yi diyar wani ta annan dabi da ba ta aure mata annabi ɗaya an ka hana a aura to kai ba annabi hake don mi da ba auren matarka to don haka mai koyi da sahabbai ga abin da ya shafi mata Allah shirye shi mu to amen to yana yake yace wa yambagi yana kamata na yake fayan bagi lahu yana kamata gare shi miji an yi mata a shiji da matar daɗi shi yi mata tamattu'i in ya sake ta ba magana saki muke yi ba ya yi mata tamattu'i yanzu kamar ku da babu babu zarafi misali sai ka sai 'yan turame ka sai ko turmi biyat da hijabai da buhu biyar na shinkafa buhu biyar na gero buhu biyar na masara waɗanda za ta kaga ta samu abinci da abin ɗora kayan Allah ya bata wani shi an ma'ana idan ya zan bata tagayyara ba kayan Allah ya kawo mata wani to kai kayan su mata mutu ka ƙi ta mutu ba saboda an yi rabuwa babu kyau ko rabuwa za a yi wa Allah cewa wa sarrihu hunna sarahan jamila ku rabu da su rabuwa mai kyau saboda tsakanin miji da mata wani siri na Allah tabaraka wata Allah yasa shi yasa haka ganin wata rana a rabu babu kyau in sun ka huce dama shedan ya kawo musu wannan rikicin in sun ka huce sun ka ce suna son su maida sai uwayenta ita matar su ce wallahi baki koma ke mancin mutuncin da ya miki in ta yi ta lallaba ta yi ta lallaba su wallahi sai ta yi ta batun su ta yi wani wuri a ɗora mata aure ta koma mijinta kun taba gani hakan ko ba ku taba gani ba don haka siri na shi yasa cikin suratul baqara ya faru ga ma'aqil dan yasar wani sahabin annabi kauna ta ta yi hada da mijinta shi ma sahabi ne ya ci mutuncin ta ya zazzage ta yayi mata ni karshe sun ka taho sun ka huce al'amarin shedan ne sun ka dawo a koma sai ma'aqil ya ce wallahi ba ta koma tun da ya zazzage uwayensu an kai ta bashi hankali sai da Allah ya saukar da aya wala ta'adluhunna an yankina azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf kakko kange su ku yan uwansu ko uwayensu waliyan mata kakko kange su daga su koma ma mazan su matukar sun yi yarjejeniya tsakanin su da alheri abin da ya faru ba za a sake ba al'amari ne na shedan kuma mafi yawa inda duk an kai irin wannan an ka dawo to zaman mutunci za a yi don yanzu kowa ya san matsayin wani can da wuri kanta karawa ganin ta kai kamar ta isa bai iya sakin ta to yanzu ya gwada mata bata isa ba ya sake ta dan dole ta ta ta ka tsantsan ta san wallahi na iya sakin ta don haka za ka ga in ma an kai irin wannan an ka dawo to zaman zai yi kyawu ko ko kila sannan sanda tana budurwa su biyan na yabi datta ta aure to ita habin da a haukata hayya hudun nan suna nan suna jiranta in yau ta hito duk suna nan sai ta hito ta kare inda ta ga ko kallon ta ba su yi sai ta rafa ka ta tafi da komawa to in ta dawo yanzu ta san yanzu babu wani mai jiranta to dole ta zanna lahiya duk suna da wannan wauta su mata wa'in na yabi ɗata ɗaukar suka yi har ko gobe ta hita wallah shi yasa aka ce a beautiful woman never stays with one man tun da su zai yawa sun kai biɗar ta ɗaukar ta suna nan ko gobe ta hito auren ta ba wasu ta wuce wannan lokaci ba ke haihu biyar to ka tsaya jiran ki kuma ta Allah shirin da mu ko kuma shi wannan da ya bi dake sannan aure zai ya riga ya aure ne kuma bai da kudurin sake wata to mi zai miki yanzu in ke hita illa dariya in sun ka hita dai sun ka ramma kansu sun haga babu wanda ya zo to sai su ka bada su dawo to in sun ka dawo nan to zo haga wanda za ta yi mali da bi Allah ya shirin da mu to shine tamattu'in macin da an ka sadu da ita wasu malamai sun kace wajibi ne a yi mata wadda ba a sadu da ita ba ita an mustahabbi wasu kuma sun kace da wadda an ka sadu da yadda wadda ba a sadu duka tamattu'in mustahabbi ne yace wala yujbaru ba a tilasta shi in ya ki tunda kaga mustahabbi ne don yace wa fa yambagi kaga ba dole ba kenan ba in ya ki yace bayyanta tamattu'in ba a tilasta shi kenan ba haƙƙi ne wajibi wanda tana iya zuwa kotu ta sa alƙali ba a tilasta shi ya ka da an neme yayi to wallaci lam yadkhul biha wanda bai sadu da ita ba wa qad farada laha amma kuma ya yanka mata sadaki to fala mut'at laha ba ta da mutu'a rabin sada wanda bai sadu da ita ba amma yanka mata sadaki in ya sake ta mi a hukunci a rabin sadaki sai sun kace to ta tsaya ga rabin sadakin nan shi attamattu'in ta bayan an ba ta rabin sadaki kuma wanta mata iza ya mata shine falamut atalaha amma ko ita in yayi mata dai duk dai haƙa alal muhsini na kyautatawa ce Allah zai yaba mishi ko wala lil muhtali'ati haka ga babu tamattu'i ga wanda an kai hul'i da ita wanda an kai hul'i da ita ba ka gani ita nemi sakin har kuɗi ta basuwa to kuɗi mi za a bata kuma ita ma wanda an kai hul'i da ita akwai hadisi sahihi annabi ya ce al muhtali'atu hunnal munafiqatu mata masu hul'i su an munafikai mun yi cikin alwajiz ai ko munafukai ne kenan duk macin da ta nemi mijinta ya zo ya ai hul'i ko ya sake ta babu wani dalili ta wannan munafuka ce bai kamata ba kenan ashe hul'i kuma sai da dalili babu dalilin komi bai halatta su nemi hul'i wa in mata in mutun ya mutu anil lati lam yafrid laha ga wanda bai yanka mata sadaki ba an daura mai aure da ita kawai amma ba an baci sadaki ba me sunan irin wannan aure eh nikahun tafwidi ma dalla to an yi nikahun tafwidi an daura mai aure ba tare da an ambaci sadaki ba nahi in tattare can su yi yarjejeniya iyaka a faɗa mana mu shaida mu shaida to sai sai ɗayan mutu baiwa da yanka mata sadakin ba sai ya mutu wallam yabni biha kuma bai tare da ita ba ba awa da yin biko ba to fala hal mirasu ba an daura mata aure ba don haka mi an ma'ana daura aure ta zan mata ta yi to za ta shiga cikin matan gida ta yi gado Allah halmi rasu wala sadaka la amma ba ta da sadaki ita ko za ta tsaya ga gadon nan ba za a ba ta sadaki ba walau da kalbiya amma da ya sadu da ita an daura aure ya sadu da ita amma bai yanka mata sadakin ba an yi nikahu tafwidi an daura auren ba tare da an sa sadaki ba kuma ya sadu da ita ba a so ya sadu da ita ba sai an sa sadaki ko da bai biya ba to sai ya sadu da ita kuma ba a sa sadaki ba sai ya mutu to sadaki ya tabbatar mata ina yake ya ce laha sadaqul mithli sadakin tamkatta ya za a biya ta sadaki tunda ya sadu da ita to wani irin sadaki za a bata sai a yi mata sadaqul mithli sai a samu dattijo in na san yanayin aure yanzu wance gidan wane da ta aure wani mi sadakin da ya kamata sadakul misli kenan irin ta nawa ya kamata a biya sadakin ta ce a irin ta tana dubu ashirin sai a bata dubu ashirin in lam kun in ba ta kasance radiyar bi shay'in ma'lumin ta yadda da wani abu sananne ba amma in sun yarjejeniya kafin shi mijin ya mutu da wani abu da zai bata to wannan abu za a bata kuma a gama mata da gado tunda mata ta yi ta an daura musu aure to to wannan kenan to yanzu sai ayyuba waɗanda in ka auri mace ka iskan mata da su ba a yi ma bayanin su ba ka iskan mata da su to kana da damar ka mai sheta a biya ka kayan auren ka ayyuba waɗanda ake mai da mace saboda su to su zai kawowa yace wata raddul mar'atu ana mayar da mace a mai sheta ina gidansu ka amso kuɗin da ka kashe eh min aljunun saboda hauka ashewa gila ce amma an kan ki faɗa ma tana da jinnu rannan cikin dare sai jinnu ya tashi sha tunda za ka ce game kayanki ɗauke ta da mota haka eh jinnu gare ta ba ku haɗa min ba iya to ga ta na mai so a biya ni kayan kayan aure na hmm eh junnu ne eh eh shi a junnu na ai sahibatul jinni ba shi ne junun ba me junun wacce ma hauka ba hauka a junun ba daga jinnu ne sahibul jinni shi ne majanun sahibatul jinni majanuna tana da jinnu jinnu ya sami ta hauka ko miya ka sami ta duk wanda an majanuni sahibul jinni shi an majanuni da hausa aka ce mahaukaci da hausa amma majnun sahibul jinni to jinni hauka ɗaya suka sawa ba hauka ɗaya suna sa rashin lafiyoyi to in ji baka iya zama da ita da wannan rashin lafiya sai ba haka ka ko da ba hauka ba ce to sai ba haka ka don haka wannan na nuna me ashe sada duk an ka zo bi daddiyarka ko ƴan uwarka wadda zaka wa walita ka haƙƙi na in tana da aibi ka faɗa mai tana da jinnuha amma shekara shekara suka tashi shekara sai iska ya buga amma lokacin damana da lokacin fasara dullahi Allah take amma da iska ya buga sai ka faɗa mai in yace a ba matsala ai muna tare da masu ruqiya zan sa ya mata ruqiya insha Allah kaga kaga baka boye mai ba tana da illa kaza duk abin da kamar ga kasuwanci ai ba mun yoshi ba duk abin da ai illa haja wajibi ne a bayyana ma mai saye in ka ƙi bayyana ka yi kitimanul aibi don haka in ya zo iskan mai ko da ka yi in wanda abin kana dama ka mai sai ba kuɗinka yaudara ta shiga to haka ga aure inda duk tana da wani wani aibi to haƙƙi ne a faɗa mai in ya zo da aure tana da aibi kaza ya ce da yawa ai abin da aibi wani sai ya ɗauke shi ba aibi ba ko ko kila yanzu kamar jinnu wani bai tsoron auren mace don tana jinnu don akwai ga masu riƙiya nan zai yawa kuma ana iya kila shi ma yana iya riƙiyar gani to mu dai to yace wata raddul mar'atu ana mayar da mace gida a walwala aure min aljunun saboda aljannu in ya zan tana da aljannu wal juzam da kuturta mai yanke faroci ita ce juzam wal baras da kuturta mai sa ƙwaraji ƙwaraji ƙwarzana ƙwarzana ga hannu shine baras kuturta nau'i biyu ce akwai wadda yatsun za su gunce sannan akwai yadda yatsun ba su guncewa amma dai ga kuturta nan ga jiki ne shine baras to saboda kuturta ka aure ta ashe tana da wannan baras ba a faɗa ma ba tun da sadda ta zo jinkira ai ko ina ta rufe fuska ɗaya ta bayyana ma don haka baka ga kun babu ƙurzuna ga fuska eh to to shi yasa wasu malamai sun kai daidai da hijabin ta ma ta cire in an ka zo jinkira to annabi ya ce duk abin da zai jan ka in ka gane shi ga aurenta ko rashin aurenta ya halatta a bayyana shi to yana yake wada ilfarji da rashin lafiya na farji mata suna da rashin lafiyoyi kala-kala ga farjinsu wasu saboda ci gaba na zamani an samu maganinsu kamar akwai abin da aka ce makaho kahon farji wani abu na ka fitowa ga farjin mace ba iya saduwa da ita to amma yanzu in aka kai asibiti suna cire shi akwai tsoka ita kuma sai ta shafe nan wurin saduwar ita ma asibiti duk ana cire da ƙaho da tsoka duk yanzu ana cire su asibiti amma kaga zamanin su babu wannan ci gaba inda duk mace na da shi shikenan an gama da ita sannan akwai mai warin farji ita ko shi ma illa ce in baka iya zama sai kamar su aka ce a ba kuɗin ka da dai sauran rashin lafiyoyi kamar mai istihada kullun cikin jini take kullun ta kaga aibi ne duk waɗannan suna daga cikin ayyuba na to to shi ne ya ce wa da'il farji da rashin lafiya na farji to fa inda kala ha in ya sadu da ita mahaukaciyar can lokaci-lokaci haukakka tashi to ya sadu da ita sai da baya haukatar tashi ya gano wallam ya allan bai sani ba wadda sadaqaha ya bayar da sadakinta ita mace wasu da an ka sadar da ita ce sadakinta ya ba ta sadakinta waraja bihi ya dawo da shi ala abiya koma inda ubanta ya biya shi tunda shi ya rude shi ba shi awwaliyin ta ba to ko ubanta ko dan uwanta do wa kadhalika in zawajaha aku hakan ga in dan uwanta ya aurar da ita na kuna kusa don ya kamata a ce sun san da rashin lafiya ko to kaga ya kamata a ce sun hada mai wa in zawaja ha waliyo in wani wali ya aurar da ita laysa bi qaribil qaraba wanda ba makusancin zumunta ba wani dan uwanta na nesa ke kamar dan aminta ko dan kaza wani dai to falashi ya alai babu komi akai ne shi za a dauka bai sani ba amma su wadanga za a dauka sun sani boyewa na son kai don haka ga ta ci sadakin ta amma ya koma inda wannan da ya wali ta kayan ubanta in dan uwanta ya biya shi kuɗi ne wala yakunu laha to ba abin in ya zan in ya zan wani wali wanda ba makusancin zumunta ya aurar da ita ba shi za a yi mai uzuri cewa bai sani ba ko bata faɗa mai ba to yanzu laifi na gawa yana a kanta to wala ya kunu laba abin da ke kasancewa gare ta illa rubu dinarin sai rubun dinari don haka tunda ita ta yi kitimanul aibi to tunda an sanar da ita dai dole a bata wani rubun dinari sauran kuɗi sai ta mai dan mai abi ne to kun ji hukuncin wanda an ka samu da illa ko ashe akan wannan in din diyarka ko kaunarka wadda zaka aurar suwa tana da illa to in miji yazo ka faɗa mai gaskiya in wadda aka iya magance da yawan illolin yanzu duk ana iya taya asibiti a magance su yanzu kamar iska in don iska duk bai da matsala ga masu ruƙiya nan sai yawa musamman mai kashe aljannun ma yanzu da an ka samu yana nan minannata wanda duk adda mai iska ya zo ɗaya iska mai mallan ya hayya yana nan minannata shi ƙone su ya kai ƙurmus su mutu har abada cikin ta samu lafiya to wa yu'akharu mu'taradu to sai hukuncin wanda bai iya saduwa da iyali ne rashin saduwa da iyali ya kasu kashi biyu akwai wanda ko da an ka ɗaura aure haka nan yake akwai wanda kuma a yana zanta da matar rashin lafiya ya same daga baya to wanda an ka tabbatar da ko da an ka ɗaura aure bai iya saduwa da iyali wannan kaga ya cuci matar don haka buɗe aure ɗaya za a yi amma wanda daga baya abin ya same shi da lahiya lawa yake sun zauna ya sha saduwa da ita daga baya rashin lahiya ya same yanzu ba ya iya saduwa da iyali to shi adda wanga hukunci to in mata ce ta kai ƙara tun da ita ko ba ta iya zama haka nan tun da mutunta tana da bukata ko tana da shawa to me a hukunci wanda ya kasa saduwa da iyali ya ce wa yi akharul mu'taradu al mu'taradu shine da hausa suna ce mai rago wanda bai iya saduwa da iyali ana jinkirta mishi sanatan shekara guda da bakin sa da tattaya kotu sai alkali ya kire shi ce to an baka shekara guda ka ka nemi magani shekara guda za a sa mai ba da zuwa sai a ce an kashe aure ba a'a za a bashi shekara guda kuma in shekara nawa sun kai ba ruwan kotu ran da duk ta kai ƙara da bakin rannan za a fara za a bashi shekara guda ya ce ya nemi magani fa in wada'a in ya sadu da yar cikin shekarar ga ya samu magani wallahi alhamdu sabata ala nikahihima wa illa in shekara ta cika bai sadu ba furriqa bainahuma sai a rabe tsakaninsu in sha'at in matar tasu in shekara ta cika to yanzu me kika so ya sadu da ke ta walla bai sadu da to miki kaso a rabuwa ne kaso shikenan sai a ce sakatta in yake sake ta sai alƙali ya sake ta tunda ba za a kyale ta haka nan ba kar ta shiga wani hali hmm? to shi ko ya ci gaba da magani in ya samu magani kahin ta ya aure sai ya a koma daura musu aure in ta kare da in kuma ta ya aure sai ta bi wata tun daga sunan da yawa wal mafqudu to shi ko wanda an ka rasa wanda ya tahiya ta su ba an kasa jin labari ne ba a san inda yake ba ga mata ya bari mafi yawa lokacin da ana yaƙi aka haka nan an yi yaƙi tsakanin gari kaza da gari kaza yaƙi ya ƙare an binciki gawawaki ba ga gawa ta ba sannan bai dawo gida ba kuma an binciki garin waɗancan da na yaƙi mu kila ko an kama shi matsayin fursunan yaƙi kuma ba a gane ba an rasa inda yake an rasa inda yake kasan wasu sai su tahiyar su kuma wasu su tahiyar su tun tahiya bai koma dawowa gida ko da wani mutumin gida ya gani ya bar wurin nan sai ya ƙara ba gaba kamar wanda an kawo kurciya to shi ne al-mafqudi wanda an ka rasa amma in ana gani ne Lagos ko Anambra ko Abia ana gani ne ana jin labari ne to bai zama mafqudi ba wannan takarda ɗaya za a rubuta a aika mai ko ya taho ya kama mata ta ko alƙali ya sake ta na fatar kun fahimta amma yanzu babu shi babu labari ne to shine mafqudi to me hukuncin mata ta shi ko matar da ya bari me hukuncin ta yace wal mafqudu wanda an ka rasa an ka rasa labari ne babu duriya ta hidden yudrabu lahu za a sanya mai ajalun ajali arba usunni shekara hudu shi ma kotu ba za ta yi la'akari da shekarun da yayi baya nan ba a dabbakin sun da matar ta kawo ƙara dabbakin nan za a sa shekara hudu da ita da ‘yan uwanta da ‘yan uwanai a ba zama duk inda aka tsammani ne a ta wurin biɗatai, har shekara hudu. Min yau mitar fa'uzalika daga yinin da ta ɗauku wannan zuwa kotu, da yinin da matar ta kai ƙara kotu, da bakin sannan za a sa shekara. Ba a cewa ai yanzu shekara ta yi uku da ta don haka shekara guda, a da bakin ran da ta kai ƙara za a sa shekara hudu. A ta yi a yi biɗa duk inda aka tsammani. Mutanen Sokoto in za su cin rani da ina da ina suka zuwa. Suna zuwa Legas. suna zuwa Niger, suna zuwa eh? Addan? Suna zuwa Port Harcourt, suna zuwa Niger, to duk da inda aka tsammani ne, to sai a aika, da dangi ne da danginta ita matar, a ba zama duk inda aka tsammani ne a yi ta yawon bidate, a yi ta yawon bidate har shekara hudu. Wayanta hilkashfa anhu, bincike shine alkashfu. bincike da gare shi yana kai matuƙa a kai matuƙa duk inda aka tsammani kada a yi kasala a yi ƙoƙari a tafi to in shekara hudu na cika thumma ta'taddu sannan sai ta yi idda ka iddatul mayyit irin iddan mamaci sai ta yi iddatul wafat sai a dauka in dai shekara hudu sun ka cika bai dawo ba sai a dauka ya mutu ko don haka sai ta yi iddatul wafat har da takaba malamai sun ce ta yi in ta yi wata hudu da kwana goma ba yace iddatul wafat ba thumma tatazawwaj sannan ta taita ya aure in sha'at in taso to ta yi aure sai ya dawo shikenan ta kubce mai sai ta yi bidi wata amma tana cikin idda sai gashi ya dawo shikenan ya kama aure ne hmm? wala yurathu maluhu amma ba an yi mai hukuncin ya mutu ba ba za a gada dukiya ta ba hatta ya ce alaihi min zamani sai zamani ya zo mai ma la ya ishu ila mithl abinda bai rayuwa zuwa kwatanci ne ba ba tun da an ce yanzu ta yi idda ta ta yi aure kuma dukiya ce sai a gade ba ba a gado sai ya yi shekarun da aka tsammanin to yanzu kayan Allah su bai da rai sai malamai sun ce shekara tamanin in ya kai shekara tamanin da haihuwa yanzu ya cika shekara tamanin to wannan sai a ɗauka ya mutu to sai a raba gadon dukiya ta wala tuqdabul mar'atu ba a neman auren mace fi iddata har cikin iddata idda ta saki ce ko ta mutuwar miji in mace na cikin idda wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablugal kitabu ajalahu ko ni ya kulla aure kakkoyi sai littafin idda ya cika ajali ne haramun ne daura aure cikin idda wanda ya aure mace cikin idda ya sadu da ita da wannan aure to ya an kaja za a bude kuma za a haramta musu aure ilal abadi ta'abbudu tahrimi ne babban laifi ne neman aure cikin idda amma Allah ya ce wala ba asa amma babu laibi ta'ridi da wanka mai kamar jirwayi bil qawli na magana al ma'ruf wanda ta alheri wani na gane wancan na gane ki gida Allah ta ta amiji na yan mutu to ke kare inda ban kare ba ta wallahi da kina da kyau to sai a bari haka nan ko ko wallahi ina son ki ko ko man yajidu mithlik ina mutun ka samu irin ki shikenan sai a bari haka kanka ce to na kulla ragga ko ko muna ciki a to shi da ta'aridi wanka mai kamar jirwayi ai da jin wata magana dai ta sani baban za ba an ba dan bazawara kwabo wace aka so kenan ko to shi ne to Allah ya Allah ya Allah ya san ba ku iya hankuri ba ku ambata musu to sai an ka halatta muku wanka mai kamar jirwayi amma kada a zo taɗi ko sauran abubuwa wa man da ka bi kiran wanda ya aure budurwa kana aure da mace ko mata sai ka aure budurwa to fallahu an yi kima inda ya samu ya zauna gunta sab'an kwana bakwai duna sa irin sa yi kuma bayan sauran mata zai kwana bakwai me hikima kwana bakwan domin ya karantar da ita addini da sauran ladubba na aure mm shi a hikimar ina fata kun fahimta sai ya kwana bakwai wa fi tsayibi amma in ba zawara ce ka auro ta taba aure ka auro ta kana da mata ko kana da mata to salafata ayyamin kwana uku za ka yi tunda ita ai tana da foundation madalla bincika ɗaya za ka yi inda bata sani ba irin wankan janaba wankan hela da sallah da sauransu kwana uku duk tunda an yiwo wancan miji ya yiwo mata don kwana uku za ka yi tun ji wannan haƙƙi ne nasu to wala yajma'u mutum ba zai haɗa ba bainal uktaini tsakanin yan uwa biyu fi milkil yamin ga mallakar dama fil wada'i ga taki ba wai wa an tajma'u bainal uktaini illa ma qad salafa cikin matan da ya haramta a aura ku haɗa yan uwa biyu da aka yi zamanin jahiliya sai ka ɗauko ya da ƙauna uwarsu guda ubansu guda ko ubansu guda ko uwarsu guda to an hana musulunci ya hana wannan ina fatar kun fahimta to ba wai ga aure ɗaya ba daidai da mallakar dama yanzu misali ka zo kasuwa ka iskan maga 'yan mata ana sai su haya da ƙauna sai ka sawo su duk ba bayan ka bane to baya halatta ka sadu da waga ka sadu da waga baya halatta ko da da mallakar dama sai dai ka zaɓi wanda haka so cikin su sai ta zama masa daka to wagga ita ko ba ta halatta ka sadu da ita kana iya ajiye ta nan matsayin ku yangarka amma dai ba a saduwa ta ci gaba da yama aiki na bauta amma dai ba ka saduwa bai halatta ka sadu da wanga kamar yadda bai halatta ga aure haka ko ga mallakar dama bai halatta ba to to balle babu aure babu mallakar dama kana aure da ya kauna tana tahowa kana saduwa da ita haka wa kauna ta ciki inda kai da tsohon banza fa in sha'a in ya so ko fa in sha a waɗa al'ukura in ya so takin gudat ka sadu da guda kamar yanzu misali kana mallake da ya da ƙauna ko ba an ce baya halatta ka sadu da ita ba ka sadu da su su biyu ba guda za ka zaɓi to sai ka zaɓi ya ita yanzu ka ka saduwa da ita ka ba ƙauna ko to in kana son ka sadu da ƙaunar to falli harim alaihi farjal ula to ya haramtar da farjin ta farkon gare shi ya yi abin da zai sa farjin ta ya zan haram gare shi misali ka sawo 'yan mata biya da ƙauna don mallakakka ne an ka ce bai halitta ka sadu da su duka ko sai ka zaɓi ya ita yanzu ka zaɓa ita za ta zama masa ɗaka karin ka saduwa da ita ko to ka sadu da ita sai kuma ka ji dai yanzu ka hason ƙauna to ƙauna ba ta haramta gare ka ba ilal ba haramci ne na har abada ba to yanzu yi abin da zai haramta ma farjin ita wagga ya da ka sadu da ita bai inda sayarwa sai ka sai dan ma wani ita in ka sai soyayen ta tahi da mallakarka ko ta kuma mallakar wancan to shikenan kaudarta ta halatta gari kamar kana aure da ya sai ka sake ta ya halatta ka aure kaunarta ko ta mutu ya halatta ka aure kaunarta to hakan ga yanzu tunda yanzu ka sadu da ya matsayin koyan garka to yanzu ka sayar da ya wani wuri to sannan kaunarta sai ta halatta gare ka au kitabatin ko ka kulla mata kitaba walladina yabtaguna walladina yaktubuna kitaba min min mamalakat aymanukum fakatibuhu min alimtum fihim khaira ko to to ko ka kulla mata kitaba aw itqin ko ka yanta ta wa shibhi da abin da ya kama da haka mimma ta harumu bi daga dai abin da za ta haramta saboda shi to in ka haramta farjin ta farko to sannan kana iya saduwa da ta biyon muna tare wa man waɗaya a matan duk wanda ya taki koyanga bi milkin saboda mallakarta da ya yi to lamta hilla lahu ummuha uwarta ba ta halatta gare shi uwarta ba ta halatta gare wa lamnatu ha haka diyarta mace ba ta halatta gare shi wa ta haruma ita kuma koyangan nan ta haramta ala aba'i akan iyayensa wa abna'ihi da 'ya'yansa ka ta harimin na kaya kamar dai haramcin aure muna tare wa dalaqu biyadil abdi kai mu ci gaba a bari haka nan ko a bari haka nan yayi tsawo to Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta